gyaru ba sifiku
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau goma sha bakwai ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na Raddul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Insha Allah za mu ci gaba inda muka dakata saboda gabatowar wata Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amshi ibadun da muka aiwatar azuminmu sallolinmu da dukkan sauran nau'o'in ibada da 'yan uwa musulmi suka gabatar muna roƙon Allah ta'ala ya amsa ya ɗora a mizani na kyawawan ayyuka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya Ramadan ta zamanto sanadiyan cetonmu a ranar alkiyama mu shiga ta babu rayyan. To, an ce mun tsaya aya ta sittin ne, za a tashi aya ta sittin da ɗaya, amma zai fi wato munasaba mu tashi daga aya ta hamsin da tara, nan ne farkon inda siyakin ya fara. Tunda mun karanta ayoyi guda biyun, insha Allah sai a ɗanyi shimfiɗa da su sai kuma mu dora insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والكناذير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
siyakin yana magana ne a kayan raddi ga ahlul kitab ko ahlul kitabai ne wato yahudi da nasara inkari da suke yi na sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaba da suke da musulmi da kutungwila da suke masakon da aka zo da shi Allah madaukaki yake musu raddi akan haka kuma ana kokarin fayyace musu zare da abawa su ne suka cancanci a yi inkarin abin da suke kansa na juyawa dokar Allah baya. Wannan aya ta zo ta da siga ta tambaya, amma ana tabbatarwa ne, ƙulka gaya musu, ya ahalar kitabi ya ku masu littafi, Yahudu da Nasara, halcan muna minna, shin kuna gaba da mu ne ko kuna mana inkari na abin da muke kai har kuke mana bita da kulli ma'ana ba kome yasa kuke mana inkari kuna mana bita da kulli ba illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina sai dai da mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana na alkur'ani wa ma unzila min qablu kuma mun yi imani da abin da aka saukar ma a gabanin alkur'ani ga dukkan annabawa wanda a ciki akwai littafan da kuke tutiyar kuna riko da su a taura da linjila wato wannan shine kawai abin da ya saka yahudu da nasara suke bita da kulle a musulmi suke musu inkari suke gaba da su imani da Allah da suka yi da kuma tsayuwa da suka yi akan imani shine kawai karka dada karka rage du masu kafirci dama suna yin inkari ga mumine ne a dalilin imani ba don wani abu ba imanin ne kawai su ba sa so a yi wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ko da ashabul ukhdud su ma ba a musu inkari aka musu bita da kullu har da azabtar da su da kona su ba sai kawai din sun yi imani da Allah saboda shi wanda ya imani da Allah imani yakan masa jagora wajen gudanar da rayuwarsa akan abin da Allah ɗin ke so. In kuwa mutum zai gudanar da rayuwa akan abin da imani ya bukata ya hukuntar, to ka tabbas rayuwarsa ba za ta daidaita da abin da kafirai ke so ba. Saboda su kullum kafirai suna son abisan zuciya ne, wato su ya ataƙiduna hakimiyyatal bashar, ɗan Adam shi ne mai yanke hukunci, abinda kafirai su suka tafi a kai kenan. Su ko musulmi masu imani, ya ataƙiduna hakimiyyatallah shi ne wanda yake mai sauƙar da littafi mai cewa ga yadda za a yi, to imani yana hukuntar da bawa. ya bi abin da Allah ke so wanda shi kuma ba zai taɓa dacewa da abin da kafirai ke so ba. To wannan shine abin da ke sabbaba gaba, sai su ta gaba da musulmi, yanzu da musulmi zai ce shi musulmi ne, amma ba zai ɗabbaka abin da imani ya bukata ba, to za a rungume shi. Sunansa na musulmin bai dame su ba. Amma in zai ɗabbaka abin da imani ya bukata, to a nan ne gaba take da intikami. kuma Allah ya ce wa anna aktharakum fasiquna alhali mafiya yawan ku kuma fasikai ne kaga bambancin ko ayat ta nuna su masu imani amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu su kuma sai aka ce wa anna aktharakum fasiqun kaga ba za su taba zamantowa ɗaya ba wannan mai imani abin da Allah ya ce ya yi ya yadda kuma hakan yake ƙoƙarin aikatawa, shi kuma wancan fasiki ne fita ya yi daga ɗa'ar Allah ya yi wa Allah bore, za su zama ɗaya? Ba za su zama ɗaya ba, to wannan shi ne dalilin gaba a kowane lokaci a kowane zamani tsakanin kafirai da musulmi. Allah ta'ala ya ce, Kulka gaya musu, hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah, shin ba na ba ku labari, da abin da wato ya fi zamantowa sharwi, sharwin sakamako a wajen Allah ba, bana ba ku abin da ya fi zamantowa sharwin sakamako a wajen Allah ba, sama da abin da kuke zaton cewa sharri ne, domin su suna tsammani imani sharri ne. Don haka ba za a samu sakamako a wajen Allah, wallahi har ka Yahudawan yanzu ma itikadinsu. su. da kiristan yanzu itikadin su musulmi ba kan gaskiya suke ba ko ba haka bane shi ba yahude yana ga wanda ba ba yahude ba ba zai shiga aljanna ba gentiles ba ba yi aljanna don su ba an yi ne for the chosen people haka suke cewa nahnu sha'abullahi al-mukhtar mu ne chosen people sannan waɗanda suke kirista su ma suna itikadin wanda yake musulmi ba a kan shirya yake ba. in baka yadda da Yesu ba za ka shiga mulkin sama ba su haka suka yi itikadi don haka suna ga musulmi akan sharri suke sai Allah ta'ala ya ce ka gaya musu bana ba ku labari da sakamakon da ya fi zamantowa sharri ba akan wanda kuke itikadi ba wai don wanda suke itikadin sharri ba ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Malla anahullahu, wanda Allah maɗaukaki ya tsine masa, ya fi zamantowa shi ne a kan shari, wa gabi ba alaihi kuma ya yi fushi da shi, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira kuma a cikinsu ma ya sanya birai ya sanya aladu saboda saƙonsu, wannan duk siffa ce ta suwa. siffa ne ta Yahudawa, su ne waɗanda Allah ya tsine musu, lo'inan lazina kafaro min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryama, zalika bi ma'asau wa kanu? Da haka su ne wanda aka tsine musu, wa gabiba alaihi kuma Allah ta'ala wanda ya fushi a kansa, Yahudawa Allah ya fushi da su, almagabubu alaihi. Waje alamin humul ƙiradata wal khanazira, wannan duk ya faru a baya. ashabu sabt Allah ya sanya sun zama aladu ya sanya suka zama birai kuma ya halakar da su wa abada tagut kuma da wanda ya bauta wa tagutu kaga nan wajen da yahudawa da nasara da duk wasu daban waɗanda ba akan musulunci ba sun shiga nan musulmi kaga su Allah ta'ala ya kubutar kenan to sai Allah ya ce ula'ika ai masu wannan siffa sharwun makana su ne suka fi mafi sharwun bigire. Nan ba wai ana nufin cewa musulmi suna cikin bigire mai sharri ba ne. An yi istimali na af'ali tafbil ga abin da muƙabilin nasa ba mushabihi ba ne. An kawo amma ba wai ana nufi cewa waɗancan ɗin su akwai sharri tare da su ba a'a su waɗannan da aka siffanta su ne suke da sharri kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata ashabul jannati menene khairun maqaman wa ahsanu nadiya to da aka ce yan aljanna su ne suka fi mafi alherin waje a a kiyama yan wuta suna da waje mai alheri ne to kamar irin wannan kalamin ne an kawo af'adu tafdil amma ba wai ana nufi cewa muqabilin shi wai yana da yana da kamanceceniya da wannan da aka ambata ba to Allah ya ce ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil kuma su ne waɗanda suka fi bacewa akan tsakiyar hanya yahudawa da nasara sun bace a tsakiyar hanya na'am
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دكلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السهت وأكلهم السهت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأهبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
الله تعالى يتي وإذا جاءوكم kuma su yi masu irin wannan sifa Yahudun kenan da Nasara, musamman Yahudawa, idan suka je muku, ai, iza ja a kum ayyuhal mu'minu na ahalul kitabi, ahalul kitabi idan suka je wajen ku ya ko muminai, ƙalu sai su rika gaya wa muminai, amanna, ai, mun yi imani bi Muhammadin da annabi sallallahu Alaihi wasallam, wa huwa haƙƙun min indillahi cewa annabi gaskiya ne daga wajen Allah. wa mubashirun wa mubashirun bihi fi kitabina kuma wanda ake albishir da shi a cikin littafin mu sai su ga yawan mu'minai haka Allah ce wa qad dakhalu bil kufr alhali kuma lokacin da za su shiga wajen ku sun shiga da kafircin su a zuciya ba wai imanin ne da gaske suka yi da annabin ba suna so wai su yaudare ku ne wa hum qad kharaju bihi alhali kuma yayin da za su fita a wajen kuma sun fita a kayan kafirci shiga su wajen ku akan kudurin su na kafirci suke yayin da suka fito a wajen ku akan kudurin su na kafirci suke amma kuma yayin sun ambata muku wannan kalami cewa mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam ai gaskiya ne wa hum qad kharaju bihi min indikum mutalabbisina bihi suna cuɗanye da wannan kafircin kaga kamar yadda Allah subhanahu wataala ne ya ambata dangane da su yahudawa wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un yahudawa sai suka hada kai suka yi shawara kun ga ba abin da ya kamata mu yi wajen daƙilewa hasken wannan saƙo da abul ƙasim ɗinnan ya zo da shi sai mai dabara. Mu ambata musu a masu imanin cewa mu ma mun yadda mun yi imani. Amma idan aka ɗan yi tafiya kwana ɗaya ko kuma da safe in mun faɗa can da yamma mun zo mun zauna a wajensu mun shaulara sai mu fita. wai hakan suna so su yaudari musulmi cewa tunda ai ana girmama su ana cewa su ahlul kitabin ne suna da attaura Allah ya saukar musu kuma har Qur'ani ma ya ambata an ba su shiriya gabanin zuwan Qur'ani yanzu sun kaddara cewa annabi shine wanda aka faɗa a attauran shi yasa suka yadda da shi amma yanzu da suka shiga a ba abin da ya saka kuma suka fita kashe gari ganewa suka yi ba shi ne na gasken ba. Mun gane? Ka ga yaudarwa suke so su yi wai su kaɗa hankalin musulmi. Shi ne aminu billazi, unzila alallazi na amanu waje hannu haru wa furu akhirahu ku imani da abin da aka saukarwa masu imani farkon wuni. A ƙarshen wuni kuma ku kafirce, la'allahu yarji'un watakila hakan zai sa su kokonto su masu bar addinin nasu. To akan irin wannan ne in sun shiga ga muminai sai su ce mun yi imani. irin da yadda munafukai suke faɗa su ma idza laqukum qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim shayatinihim anan yahudawa aka fassara a wani kaulin in sun koma wajen yahudawa da yake bakin su daya sai su ce inna inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sai su ce kawai muna musu ba'a ne kamar misali a yanzu irin masu yin menene abin da ake yin nan interfaith eh da awar interfaith ko interfaith dialogue sai a gayyato kiristawa a gayyato yahudawa sai a gayyato musulmi eh sai a tafi sai a je a ɗan wani conference na sati ɗaya ko sati biyu ana tattaunawa su sun san yadda suka tsatsara abinsu za su dinga jin ra'ayoyinku ne su ba ku takarda su ce ku yi rubutu akan wani abu a ba ku wani topic a ce kowa ya rubutu a kansa tattarawa suke suna so su ga tunaninku kuma sai a zo ana tattaunawa haka a zo ana tattaunawa a sanya topic ana tattaunawa ana musayan ra'ayi a kai sensitive wasu abubuwa kuma akwai wanda yake shine mai gudanarwa duk haka suke yi interfaith dialogue kuma asali tushen abin ana so a nuna muku cewa yahudanci suna cewa suna da attaura wa suka yadda da shi suke gadara a cikin annabawa annabi Musa ko Kiristawa su kuma sun intima'i sun ce al-injila ka saukar musu su kuma sun dan fara gawa annabi Isa sai a ce musulmi suna tutiyan Qur'ani sun yi riko da shi sun dan fara ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai a ce ai duk waɗannan littattafa baki ɗaya daga sama aka saukar da su sai a ce a cikin Bible an ambaci an ambaci annabi Musa a cikin Qur'ani an ambaci annabi Isa an ambaci annabi Musa an yabe su to me zai kawo sabani sai a dinga dai kuma ko wasu abubuwan da ake samun similarity a ce ai a cikin wannan suna da itikadin kaza wannan suna da itikadin kaza wannan suna da itikadin kaza interfaith dialogue sai a nuna muku ai duk tushe ɗaya ne duk abu guda ɗaya ne dukan ku kun tafo ne daga tushe guda duk littafa ne da suka zo daga Allah haka za a ce maka kai a matsayinka na musulmi attaura ne ka yadda daga Allah da linjila amma baka yadda gospel daga Allah yake baka yadda bible daga Allah yake ba ko ba haka bane ita yanzu Torah da take hannun waɗancan da su wannan suke ce da ta gospel ai an jirkita ta linjila an jirkita ta ba wanda aka saukar annabi Isa bane kuma itiqadin da yahudawa suke da shi na anu na anu sha'abullahi al-mukhtar ba haka musulunci yayi kudurta ba itiqadin da nasara suke da shi cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ba haka Qur'ani ya tabbatar ba. Itikadin da suke da shi dangane da annabi Isa Qur'ani ya ce ba haka ba ne, to ina za a zama ɗaya. To wannan duka ya faɗa ƙarƙashin irin wannan wa iza ja'ukum qalu amanna in sun zo wajen kusa ce mun yi imani bi Muhammadin ai da ya muke. Wa qad dakhalu bil kufri alhali lokacin da suka shiga da kafircin su suka shiga fitinar ku suke so su yi wa hum qad kharaju bihi sun fita daga wajen ku a tattaunawar da kafircin su a kimshi a zuciya fitinar ku suke so su yi wani aboki na kawai sai activist ne irin na MSS din nan sai ga ticket da invitation Ingila interface dialogue suka je suka yi sati biyu yadda wake ba faɗa mana wani ce to ko ba komai dai kun ga gari ko ba haka ba ne eh ko ba komai kun ga gari kutungwila ce a cikin abin sosai Allah ta'ala ce wallahu a'lamu ai walam yu'minu basu imani ba inna ma yatlubuna an yuftinukum fi dinikum suna buɗa kawai su fitine ku ne a cikin addininku Allah ce wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shine mafi sani game da abin da suke koyewa minan nifaki na munafurci wal makar da makirci don su fitini musulmi. Allah ce wa tara kuma za ka ga ayyuhal mukhadab ya kai wanda ake wa batu, za ka ga kafiran min hom da yawa daga cikinsu, ahalal kitabi su ahalal kitabin nan, yusari'una fil ifmi wal udwani. Hanzari suke yi, ayyaka'una sari'a, afkawa suke cikin gaugawa, fil ismi cikin zunubi nan ana nufi ƙarya kamar yadda malamin nan ma ya zaɓi wannan fassara ya ambata suna hanzartawa wajen yin ƙarya duk abin da yake na ƙarya suna gaggautawa wajen yin sa wal udwa ne da kuma zalunci duk abin da yake na zalunci za su afka ciki wa aklihim suhta da kuma cin haramun rashawa al haramu kenan karisha jam'u rishwatin waɗannan ababe guda uku duk musulunci ya hana an hana ƙarya an hana zalunci an hana cin rashawa cin riba cin haramun to su kuma ba sa kyaman wannan gaugawa ma suke wajen aukawa ciki ƙarya a wajensu ba komai ba ne shi yasa suka kagi propaganda wai lokacin da aka yi abin da suke kiransa yakin duniya na ɗaya ko first world war lokacin sarakuna ne a ƙasar turai su ma sarakuna suke da shi ba ƙasashe ne kamar yadda yake irin na demokradiyya na yanzu ba sarakuna ne 1914 zuwa 1916 kamar shekara 110 da ya wuce ko? to lokacin da aka gama wannan yakin ɗaya daga cikin daulolin da suka shiga wannan yakin akwai daulatul Uthmaniyya daular musulunci wadda take kasan Turkey lokacin ita ce seed na musulunci na duniya gaba daya bayan an yi wannan yakin ne ai suka bi suka dinga kakkarya ta suka rugurguza ta suka babballa kasashen suka musu ko mulkin mallaka to ita Turkiya ta shiga daulatul Uthmaniyya a lokacin ba Turkey ake ce mata ba daulatul Uthmaniyya da capital ɗinta a nan Istanbul da suke cewa Istanbul yanzu. Istanbul, da yaransu wai Madinatul Islam shine Istanbul. turawa sai suka canja abin sai suka ce istanbul su kuma ga sunan da suka sawa garin islam bul ai kaman islam abad ne na pakistan islam abad sai suka ce islamabad kaga an maida musuluncin ma kaman bataccen islamabad sun iya ai da mai harifun alkalima an mawadihi ko sun iya irin wannan to lokacin akwai ƙawance tsakanin ita daulatul Uthmaniyya. Daulatul Uthmaniyya ne ita ta shigar da musulunci ƙasan Europe gaba ɗaya. In ka ji musulunci a Chechnya har yanzu a ƙasar Rasha akwai musulmai, in ka ji musulunci a tsakiyan Europe, tsakiyan Europe wannan Balkan states ɗin, kamar Kosovo, kaga ƙasar musulmi ne. Da suka ɓalle daga Sabiya ko? kamar Bosnia Herzegovina, kamar wani ɓangaren Hungary ma, da waɗansu daga cikin wannan ƙasashen da suke tsakiyar Europe, duk wannan Turkawan sai ke musu musulunci tun shekara 700 da ya wuce. Sai riga musulmi ma, ai, sai riga Hausawa ma musulunta. Lokacin mun Hausawa suna ta bautar tsumburbura. To, a lokacin abin da nake son ambatawa, Turawa, sai suka ambata makawayensu cewa za mu amfani da labarai na ƙarya domin a lokacin suka so mu buga jaridu sai suka ce za mu dinga saka ƙarya za mu dinga amfani da propaganda su mutanen abdullatu usmani ya kice mai propaganda sai ce za mu dinga amfani da ƙarya za mu ƙaga labarin ƙarya akan abu mu faɗe shi ba yadda yake ba mu buga a jarida mu yaɗa wa mutane su abin da musulmi sai suka abin ya ba su dariya da mamaki sai ce to kun mai da mutane ma'aukata yaushe za ku yi amfani da ƙarya kuma a matsayin labari ai mutane daga sun karanta za su san ƙarya ne kuma ba za su yarda da ita ba su turawan sai suka ce a ai ba ku fahimci wani abu ba abin da muka gane shi ne ƙarya duk lokacin da ake ta nanata ta ana nanata ta mutane sun san ƙaryar ce sun san ƙaryar ce a hankali ana nanata ta suna ji suna ji za ta kai matsayin gaskiya shi ne sai kagi propaganda kuma haka ne wallahi ƙarya ce za a gaya maka amma sai kai da ka san ƙarya ce amma ana ta faɗa ana ta faɗa ana ta faɗa sai ta kai munzalin kowa ma itan yake faɗa kuma har zuciyar ma sai ta yarda cewa hakan da abin yake alhali ƙarya ce to shine Allah ta'ala ya ce ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم الكذب كنا zaka ga da yawa daga cikin suna gaugawa wajen yin ƙarya sun yadda da ita musulunci kuma ya hana wal udwani da kuma zalunci musulunci ya hana wa aklihim suta da cin riba cin haramun musulunci ya hana to ba za a zama ɗaya ba don haka Allah ya ce labi isa ma kanu ya'maluna tir da abin da suka kasance suna aikatawa ai bi'sal amalu ai amaluhum haza irin wannan aikin nasu tur da shi laula don me yanhahum rabbaniyuna wal ahbaru don me rabbaniyun malaman su na tarbiya wal ahbaru da malaman su na addini don me basu hana su ba an qaulihimul ithma akan fadar ƙarya da suke yi wa aklihim suhta da cin haramun da suke me yasa ba su hana su ba in har suna so su ce da su da musulmi ɗaya ne me ya saka malaman su ba su hana su ƙarya da cin haramun ba wanda attaura da linjila ta haramta tunda ba su hana su ba sun yi tarayya da su sun yadda da abin da suke yi Allah ce labi isa makanu yasna'un tir da abin da suka kasance suna aikatawa wa huwa tarki nahaihim wato shine barin kin hana mabiyansu yin ƙarya da cin haramun dinnan da suka yi Allah ya ce ne
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل أرسل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغداء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للهرب أطفأها النار ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
Allah ta'ala ya ce, Waƙalatil Yahudu, Yahudawa suka ce, Tafsilun lifujuri ahalil kitabi, ana so a fayyace maka fajircin ahalil kitab. Fal Yahudu, ƙalu zalika, Yahudawa sun faɗi wannan mummunan magana, lamma bayyaka alaihim yayin da Allah ya ƙuntata musu arzikinsu. bitakdhibihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam game da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi ba'da an kano aktsaran nasi malan bayan da sun zan sun fi kowa dukiya a wannan farfajiya da wannan karkara saboda noman dibino da suke yi yayin da annabi ya kaura ya dawo madina suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam a sakon da ya zo da shi sai Allah ya jarabi gonakansu na dibino suka yi wabi arzikinsu sai ya faɗi kasuwancinsu ya ƙasa, da yake mutanen banza ne, fajiran al'umma ne, sai suka ce yadullahi maghlula wai hannun Allah a ƙunƙunce yake, hannun Allah a ɗaure yake. Me suke nufi da yadullahi maghlula Za a samu fassara a cikin suratul nisa'i suratu al-isra inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura karka sanya hannunka maghlulatan a daure ila unuqika zuwa ga wuyanka karka sanya hannunka a daure zuwa ga wuyanka wala tabsutha kullal basti karka shimfida shi dukkan bin shimfidawa haka in kai haka abin da kiyaninka zai zube ko fatakauda maluman mahsura sai ka zamanto abin zargi wanda yake kuma yayi hasara to a waccan aya mujahid yake cewa da suddi wato Allah subhanahu wataala yayi hani ne annahu yanha minal bukhli Allah madaukaki ya yi hani ne daga yin rowa wata zir da kuma almubazzaranci. Kenan nan da suka ce, Yadullahi maghalula wai Allah marawaci ne. Shi saka yanzu ya hana su arziki yana ba su kuma yanzu ya hana, naka Allah ya zama marawaci, ba su da ladabi ko kaɗan. shi yasa Allah madaukaki ya ambata cewa laqad sami Allahu qaulal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aganiya wannan kuma Allah ta'ala ya bayyana ne lokacin da Allah ya ambaci cewa man zallazi yuqridu Allaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adafan kathira wa zai ba mu Allah rance rance mai kyau in yazo biyan sa zai rubanya masa rubin ne yawa da suka ji haka sai suka ce to kuma yanzu Allah ne yake neman bashi a wajenmu don sai ka ce ashe Allah in talaka ne mu ne masu dukiya shine Allah ta'ala ya ce laqad sami'a Allahu qawlan ladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah subhanahu wata'ala ya ji maganar waɗanda suka ce Allah shine talaka su kuma suna da dukiya su ne mawadata wallahi Yahudawa ‘yan iskan mutane ne gayan iskanci, mutane ne fajirai gayan fajirci da Allah ya ce zuciyarsu ta ƙeƙashe, sun makasar ƙulubuhum, zuciyarsu ta ƙeƙashe, wallahi zuciyarsu ƙeƙasashe zuciya ne. Har yanzu suna faɗa irin wannan kalamin. A yanzu ma na ga wani clip da wani yake ambatawa ne abin da aka hira da shi. ba Yahuda a Isra'ila yana, yana, yana inkari ma Kiristawa ne sai ke cewa ai Yahudawa sun fi ubangijin da aka ambata a cikin linjila haka yake faɗa mai abin nan ya ce masa ya kafa da ya ke ka sharha bayanin ka sai ce eh ba a cikin linjila abin nan an ambaci cewa a cikin bible yake cewa ba an ambata cewa yahudawa an ba da labarin cewa banu isra'ila sun saba ma Allah don haka anan a Falastinu sai Allah ta'ala ya sanya musu fari, ruwa ya ƙafe, suka rasa ruwa, karkararsu ta zamanto babu ruwa a inda suke zaune a dalilin saɓon da suka yi. Ya ce, To yanzu sun kafa ƙasan Isra'ila kuma suna da technology. Sun yi amfani da technology inda aka ce babu ruwan yanzu sun huda rijiyoyin da aka tona kusan kashi saba'in cikin ɗari na Isra'ila ruwan da suke samu daga wannan rijiyoyin ne sai ce to don haka kenan yanzu su sun fi ubangijin da aka ambata a cikin abin nan in har a dalilin sabo ne aka ce an kafe musu ruwa to ubangijin ya ci gaba da riƙewa ruwan nasa yanzu suna da kimiyyar da suke fitarwa wallahi kalamin da ya faɗa kenan to ni a lokacin sai ban yi mamaki ba saboda na san irin abin da suka faɗa dama tun da can sun nanata kalamin baya ne, ya faɗi irin abin da arnan kakanninsa suka faɗa ne, sun ce yadullahi magalula, Allah wato marowaci ne, sun ce inna Allah faƙirun wani hannu aganiya, duk sun faɗi waɗannan kalamai na rashin ladabi dangane da Ubangiji. Ai, makabubatan an idirarar rizki. wato hannun Allah wai a ɗaure yake yadda baya kwararo da arziki kala ta'ala sai Allah ya ce gullat aidihim gullat aidihim kaga lafazin da suka faɗa shine Allah ya maida musu yadullahi maghlula hannun Allah maghlul ne a kokunce yake sai Allah ya ce gullat aidihim hannayensu ne aka kokunce me ake nufi gullat aidihim ai can da suka ce yadullahi maghlula ba wai suna nufin cewa zahirin hannun a daure yake ba mun gane ba haka ake nufi ba da Allah ta'ala ce wala taj'al yadaka maghlulatan ba ana nufi ka sa hannunka anan kar ka sa hannunka a jikin wuyanka bane ma'ana ne cewa kada kai rowa to nan da Allah ta'ala ce gullat aidihim ay duribu bil bukhli su aka buga ma alamar rowa su ne marowata inji Allah Allah ya maida musu abin da suka faɗa sun ce Allah marowacin sai Allah ce a'a su ne marowata su ne marowata kamar yadda Allah ya ambata wata siffa ta su cikin surutun nisa'i am lahum nasibun min al-mulki fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira ko ko su yahudawa bisa gabar da suke da annabi da hasayar da suke masa am lahum nasibun min al-mulki ko ko su ne suke da iko na raba annabta da za su yi annabi kyashin cewa an ba shi annabta me yasa Allah ya ba shi am lahum nasibun min mulki ko ko suna da wani bangare ne na raba annabta fa idan la yu'tuna an-nasa naqira sai zamanto ko da hancin dibino ba za su ba wa mutane ba Allah ya faɗi siffan su da masu marwata ne am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli ko ko suna yi mu annabi kyashi ne akan annabtar da Allah ya ba shi to in har haka suke masa kyashi faqad atina ala ibrahim al-kitaba wal hukma wal hikmata wa atainahum mulkan azima ai ba kansa aka fara ba a cikin iyalan annabi Ibrahim cikin kabilan banu Isra'il an ba su annabta an ba su hikima kuma an ba su mulki mai yawa kamar wanda aka bawa annabi Dawud da Sulaiman wato da aka ce gullat aidihim ai su ne aka buga musu siffa ta ruwa su ne marwata nan ma ce umsikat aidihim an fi'il khairat su ne aka kame hannayensu daga ayyukata ayyukan alkhairi duka walu'inu bima qalu kuma Allah ta'ala ya ce kuma an tsine musu saboda abin da suka faɗa din nan na rashin ladabi an tsine mu tsinannu ne Allah ta'ala ya ce bal a a yadahu mabsutatan hannayen Allah guda biyu shimfidaddu ne مبالغة في الوصف بالجود an kai matuƙa wajen siffanta Allah ta'ala da kyauta, wasannal yadi li'ifadati annallaha azza wa jalla lahu yadani haqiqatan an yi tafniya na alyadu aka ce yadahu hannayensa biyu mabsudata ne domin a fa'idantar da ke cewa Allah subhanahu wataala yana da hannaye guda biyu haqiqatan amma ya suke ba mu sani ba kada ka yi tunanin cewa hannaye ne irin na makhluki amma Allah ya ce yana da hannaye biyu kuma kada ka kai kanka wajen siffantawa don ka yi shishigi. Abinda ake bukata tabbatar ma Allah siffar da ya tabbatar ma kansa, ayatu sifat ne, laisa ka mithlihi shay'un huwa sami'ul basir. Bal yadahu mabsutatan kamar da yazo a cikin aya wato cikin suratu Sa'ad da Allah madaukake ce lima khalaqatu bi yadayya. Allah yana tuhuman Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya am astakbarta am kunta min al'alin mai ya hana ka kai sujuda ga abin da na halitta da hannaye na biyu inji Allah mu'tazila su ne waɗanda suke cewa lima khalaqatu bi yadayya abi qudrati domin su irin wannan ayatu sifat kullum suna kawo musu ta'wil wai dan suna so kada su yi tashbihi sai suka zamanto su ne ashabu ta'til akwai al-mushabbiha akwai al-mu'attila duka waɗannan ashabul inhirafi ne abinda ake bukata shine tabbatar ma Allah siffar da ya tabbatar ma kansa amma bigair tashbihin wala ta'til ba a bukata ka salubar wai dan makhluki yana da hannaye biyu Allah ce yana da hannaye biyu kace to ya zaka tabbatar ma Allah a'a laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir ba wanda ya kama da Allah dan haka baka san yaya Allah yake ba amma shi Allah ya san kansa ya siffanta kansa da hannaye biyu tabbatar masa yaya suke baka sani ba to dan haka wannan yana daga cikin ayatul sifat da suka tabbatar da sifatul yadani sabitani lillahi subhanahu wa ta'ala ko sifatul yadani sabitatun lillahi subhanahu wa ta'ala amma wala na'lamu sifatahuma ba mu sanya siffar take ba wal kathrata fil i'ta kuma yana nuna yawan kyautar Allah subhanahu wa ta'ala id gayatu ma yubadhiluhu as-sakhiy min malihi an yu'tiya bi yadayhi domin kaiwa matuƙa na mai yawan kyauta shine as-sakhi as-sakha tana nufin al'ata kaiwa matuƙa na mai yawan kyauta kullu yawmin huwa fi sha'an kowane wuni Allah cikin wani abu yake da baya wa bayansa wani abu da suke roƙa arzikin Allah subhanahu wata'ala baya karewa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu yana ba ku daga cikin dukkan abin da kuka roƙa don haka Allah subhanahu wata'ala kunna a cikin barowa yake yaushe kuma za a ce Allah marowaci ne su dai ne suke marowata yahudu da nasara Allah ce yunfiqu kaifa yasha'u Allah ta'ala yana ciyarwa yadda ya so ma'ana yana badawa yadda ya so min tawsi'in wa tadyiqin wani in ya so ya yalwata masa saboda hikima ne wani kuma in ya so sai ya kuntata masa duk saboda hikima ne ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء عند الله يا shimfiɗa arziki ga bayansa kowa a bashi kowa a labagautul ardu wallahi da sun yi ta zalunci a masa wani Allah ya taimake shi yayi shi bayi da kuɗi talaka saboda Allah yana son ya shiga aljanna sai gan shi ustaz kullum a masallaci ya yi sharan masallaci ya wuni takara dama ba shi da amini wani ma ya kwana a masallaci in ya gaji da barci ya tashi ya ta kiyamun lairi ba shi da gida haka rayuwar take babu kuɗi wadatacce don haka ya taƙaita makansa fitina yana kuma tafin Allah Allah yana son sa ne watakila cikin ilimin Allah inda an bashi arziki sai gan shi shaidani wallahi wani an bashi arziki a sai kaga kuma cewa fitinan ne ya zalunci wancan ya yi fitina a can nawa ne waɗanda za za ka ga suna da Allah ya basu a talakawa kuma idan sun samu arziki sai arzikin ya zamanto sanadiyan fitinarsu wataƙila da wani baya neman mata arziki sai ya sashi nema wataƙila wani baya waɗansu abubuwa na laifuka arziki sai ya sashi wataƙila wani za ga kullum yana jam'i amma saboda yanzu arziki ya yawa kullum a neman arziki yake la'asar magariba sai ta yi tukunna ya tuna ashe bai yi azarar da la'asar ba kaga ta zama masa asara to don haka Allah yana saukarwa arziki bisa gwargwado yadda ya so bisa hikimarsa shi ya saka in za ka roƙi Allah sai ka ce rabbana atina fid dunya hasana ya Allah a duniya ka ba mu arziki mai kyau wa fil akhirati hasana a lahira ka ba mu mafi kyau shine aljanna wa qina azaban nar kuma ka tsare mu daga azaban wuta kar kawai ka ce ya Allah ka ba mu a'a baka mai mai kyau ba kowanne arziki ba ka nemi mai tsafta wanda ba zai zama fitina a gare ka ba to Allah subhanahu wata'ala yunfiqu kayfa yasha min tawsi'in wa tadyiqin la i'tirada alayhi ba wanda yake yi ma Allah shishigi yace ga yadda zaka Allah ce wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra abinda Allah ya saukar zuwa gare ka min alqur'ani na alqur'ani zai ƙara wa da yawa daga cikin yahudawancan uguyanan kangara ne wa kufran da kafirci da yawa daga cikin mutane ko da yawa daga cikin ahlul kitabi tunda akan su ne ake magana khususan al-yahud arziki yana ƙara musu kangara yana ƙara musu kafirci eh abin nan ba arziki ba abin da aka saukar na alkur'ani yana ƙara musu kangara yana ƙara musu kafirci dan idan Allah ta'ala ya saukar da shari'a sai su sake kafircewa su sake musu kaga ya ƙara musu kafirci ko ba haka bane innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakun Allah liyaghfira lahum wala liyadihum sabila yahudawa aka siffanta waɗanda suka imani da at-taura thumma kafaru sai suka kafirce lokacin suka bautar dan malaki thumma amanu sai kuma suka yi imani yayin da suka tuba annabi Musa ya kawo musu shar'i suka tuba ga Allah suka sake jaddada imani thumma kafaru sai kuma suka sake kafircewa yayin da annabi isa ya zo tun masdadu kufra sai suka sake dora kafirci akan kafirci yayin da annabi muhammad ya zo zuwan annabi sai kara musu kafirci kaga wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tubyana wa kufra kuma Allah ta'ala ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara alkur'ani ana saukar da abin da yake zamantowa waraka kuma shirya ga muminai amma fa su azzalimai kafirai kenan qur'ani bai kara musu komai sai hasara dan qur'ani in ya sauka za su sake kangarewa kuma kai sai sake hasara Allah ta'ala yace wa alqaina bainahum al'adawata wal baghdha'a ila yawmil qiyamah kuma mun jefa kiyayya mun jefa gaba a tsakaninsu su yahudu ila yawmil qiyama zuwa ranar alkiyama yahudawa Allah ya siffanta su yace ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kane kake zantan cewa a hada suke amma Allah ya zukatan su daban-daban ne ko a yanzu kanka tsammata yahudawa ne su wallahi zukatan su daban-daban ne ko a yanzu ba kan manhaji ɗaya suke ba kuma suna matukar gaba da juna shi saka za su iya kashewa juna a kayan wani garbinsu na duniya ko a cikin isra'ila dati politics da suke a tsakaninsu a harbe gwal mai harbe ta aka yi saboda ta saba ma bangare wani bangare daga cikin yahudawa wannan poison ɗinsa suka yi ara ya sharawa ya shiga koma saboda ya saba ma wani abu wanda su suke da itikadinsa suna da tsananin gaba a tsakaninsu kuma su waɗannan da suke isra'ila yan cultism ne yan cultism ne yahudawan suna na har yanzu a ƙasar turai waɗanda suke bin addinin yahudiya ne suna na watsa a asia ɗaiɗai ko yan kaɗan akwai waɗansu a morocco ma akwai waɗansu a ethiopia akwai waɗansu a iran akwai waɗansu kaɗan a syria akwai wasu kaɗan a baghdad abin nan iraki yake so ce suna nan matsugunansu kaɗan kaɗan a watsai ko da a nan asia a ƙasar turai kan suna nan barjak masu bin addinin yahudiyya ne to suna da gaba mai tsanani a tsakaninsu ta sabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kai kake tsammani a dunkule suke amma zukatan sun bambanta Allah ya jefa kiyayya a tsakaninsu fa kullu firqatin minhum tuqalibu al-ukhra kowane bangare a cikin su yana sabawa daya Allah ce kullama auqadu naran lil harb duk lokacin da suka cinna wutar yaki ai li harbin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'ati asbabiha in suna son yakan annabi suka cinna fitina wai dan a yaki annabi suka jibinci waɗansu sabubba da za su sa a haɗa kai a yaƙi annabi a ƙafa a hallahu sai Allah ya bishe wannan wutar sai Allah ya kashe wutar sai sun cinna wuta sai Allah ya kashe wutar sun sha shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi makirci kala kala babba da suka ɗan soma samun nasara a kai ita ma Allah ya isra muminai ita ce ahzab suka haɗa kai da Yahuda da Qurayshawa da sauran ƙaba'idul Arab aka yi cincirindo aka zo da mummunar runduna don a yi mummunan nufi a kayan musulmi Allah kuma ya kiya ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكل هذا سكي sai sun cinna wuta sai Allah ya kashe أطفأها الله ai kullama aradu bi su'in raddahum duk lokacin da suke nufin annabi da mummuna abu sai Allah ya maida sharri nawa suke kulla mana kuma sai Allah ya maida musu yanzu ko mu nan arewacin Najeriya sharri nawa Yahuda suke kulla mana wallahi ba shi da iyaka tun ba a yi min suke kullawa tun zamanin su sardauna suke kulla sharri ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ga wannan karkarar tamu har yau ɗin nan ba sa gajiya su kullo ta nan wani lokacin ba mu sani ba sai Allah ya magance mu mu rike sallah da salati mu rike addu'a da karatun Qur'ani in muka rike waɗannan insha Allah ubangiji zai isar mana kullama awqadu naran lil harb adafa'aha Allah kullama aradu bi su'i raddahu wa huwa tasrifuhum bima ushira ilayhi min adami usuli dararin lil muslimin nan wajen Allah ya bayyana ƙarara zuwa ga abin da ake ishara zuwa gare shi cewa
wata cutarwarsu ba za ta taɓa saduwa ga musulmi ba inda musulmi sun tamassuki da abin da Allah ya ce in kaga yahudawa sun cutar da ku kun saulayi amma in kun yi riko da tafarkin Allah da na manzo wallahi ba su isa muku ba wallahi ba su isa ba wallahi ba su isa ba duk yadda za su yi ba za su iya ba da ikon Allah ba abin da za su iya yi wa mutanen Gaza in Allah Ubangiji yadda haka za su koma cikin kunya defeated ba tare da sun sadu da abin da suke bukatan ba kuma yanzu ma sun kunyata mutanen da kuka musu kuri ba shiga ba huta kayan na bahaushe an ba wa mahaukaci gadin kofa ba wanda ya isa ya shiga Gaza ba fa yanzu ba fa tun daɗin ma haka ne tun yakin da aka yi na 2000 ko 7 ne 2007 ne ko 2000 wani abu dai na manta tun wannan yakin da aka yi akan batun wani da aka kama sojan su Gilas Shalin kun tuna wani sojan su guda ɗaya Gilas Shalin da Hamas ta kama aka je aka yi mummuna yaƙi kuma suka kasa cin nasara. To tun lokacin sai suka ƙillace Gaza, da a ta Mediterranean, tun da ita Gaza tana da kan iyaka da Mediterranean, kuma sannan akwai ma'abar Rafa tsakaninsu da Misra amma duk sauran wajajen kuma Isra'ila ce da ake waye da su to sai ya zamanto dan inda suke shiga samun dan bastaye ta bakin Mediterranean a kawo musu kaya sojojin Isra'ila Isra'ila Navy sai suka je suka killace wajen shi ma ya zamanto musu buffer zone ba abin da zai shige fita sai sun yadda ma'abar rafa ita ma sai aka killace ta haɗin kai da jikanun fir'auna da suke mulki a masar haka fa suke ba shiga ba fita in kaga sun shiga da abu a wajen sai a sace buga suka dinga yi buga kala-kala kamar ta bera su yi buga cikin masar su yi buga cikin lebanon su yi buga cikin jordan su yi buga west bank haka fa suka dinga bugogi kala-kala ta nan ake smuggling ɗin abubuwa da basic needs a haka fa suke tun wannan shekarun an killace su ɗin amma a yanzu kuka zo kuna kumburi cewa kuna da nukiliya kuna kumburin duk karkaran nan babu wanda yake da ƙarfinku kuma kuka zo all out da jiragen sama da missiles rocket ba rockets ba ma missiles da manya-manyan igwa-igwa da duk ƙarfinku da uwarku uwar gunedu ita ma ta kamo hanya ta tafo da sojojinta na musamman marines special force amma wata shida kun kasa samuwa shugabannin hamas ɗin kun kasa kwatowa sauran da hamas ɗin ta rike mutum ɗari da wani abin ta yadda ta sake kaɗan a bisa yarjejeniyarta sai da kuka bi sharaɗinta ta sake muku wasu ta ci gaba da riƙewa ɗari da wani abu ta ce ba za ta sake ba sai akan sharaɗinta kuma har a yanzu kun rushe musu kome kun rushe universities kun rushe asibitoci universities sun kashe sun rushe universities wajen guda ashirin completely asibitoci ba iyaka professors an kashe sama da tamanin an kashe mutane sama da dubu talatin gidaje ku babu kirgawa waɗanda aka rushe kusan kashi saba'in na gaza a rushe ta kun tara mutanen a waje guda filin Allah kuma kuna screening ɗinsu amma kun kasa cimma abin da kuke neman kuma suna nan a gaza ba inda suka je suna nan a gaza kuma kun kasa ai sun faɗi tun a yanzu an ci su da yaƙi wallahi wallahi an ci su da yaƙi an ci su da yaƙi kamar shago ne fa sai ya zo shi yana damba da yaro ɗan shekara biyar ai ka tana shago shagon gaskiya ya zo yana damba da yaro ɗan shekara biyar kuma ai turmi ɗaya ai turmi biyu kai ai turmi goma kuma bai yi masa wani abu ba, bai kai shi ƙasa ba. To, ko a ce a turmi na goma ya kai shi ƙasa don Allah, kai ko turmi na ɗaya ne ya doke shi, ai bai yi gwaninta ba. Balle kai turmi ɗaya biyu uku goma shago ya yi da yaro ɗan shekara biyar, kuma har yanzu bai kai shi ƙasa ba. A, ko a yanzu ai za a ce shago ai nabar ya lalace. Allah ka isar mana a kansu. to wallahi idan musulmi sun riko da Allah sirran abin su waɗancan mutanen sun yadda su yi jihadi saboda Allah duk da butancin da suke fama da shi a duniya da munafukai azzaluman shugabannin musulmi kasashen musulmi Allah shirar da su Allah ce wa yas'auna fil ardi fasada kuma kullum kokari suke yi wajen watsa barna a ban kasa aiki suke asayu aiki kenan ko tafiya kullun yas'auna fil ardi fasada tafiyar su aikin da suke yi da duk kokarin su su watsa barna ne a ban kasa ai mufsidina bil ma'asi sabo kawai suke so su diga ana tai shi yasa su kullo da wancan su bullo da wancan sabo kawai suke so ya cika duniya wallahu la yuhibbul mufsidin amma fa Allah baya son masu barna bi ma'ana wallahu la yuhibbu man kana amilan bi ma'asihi fi ardihi cewa Allah baya san wanda yake aiki da sabo a ban kasarsa wa annahu ta'ala sayu'aqibuhum kuma Allah zai yi ukuba ga duk waɗanda suke cika ƙasa da sabo ai lokaci yayi ko nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana amin ta yayi abun yake ban gane me yake nufi keɓantuwa da ibada ba ban san me kake nufi keɓantuwa da ibada ba wala Allah ko kana nufin suna lazumtar wa kansu wata ibada waɗanda suke yin ta in haka kake nufi ibada daga cikin ibadar da Allah subhanahu wata'ala ya umarni manzansa ya koyar sai mutum ya rike wata ibada ta ɗawu'an yana yin ta tsakaninsa da ubangiji ba tare da waɗansu sun sani ba ya lazumta baya fasawa to in irin wannan kake nufi abu ne mai kyau tabbas sahabbai sun aiwatar da wannan in kuma ba haka kake nufi ba to ban san me kake nufi ba yace alhazai suna zuwa makka duk aikin makkan ibada ne ban fahimci me ake nufi da wannan kalamin ba fin cewa suna zuwa aikin hajji ne kowace shekara in haka kake nufi wala Allah domin dai